إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام استمرارا لما سبق في موضوع خطبنا في التوحيد وفي كتاب الأصول الثلاثة وقد ذكرت شيئا من أنواع العبادة كالدعاء والخوف والرجاء وسأتكلم اليوم إن شاء الله في قول المسلف رحمه الله ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه قال ابن رجب وحقيقة التوكل هو الصدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المسائل ودفع المطار من أمور الدنيا والآخرة كلها وكلة الأمور كلها إليه وتحقيق الإيمان بأن لا يؤتي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه كما كنتم تقولون دائما في دبر, دبر الصلوات اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الزجة منك الجد كما في الصحيحين وقال ابن رجب واعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي سعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه المقدورات بها وتجد سنته في ذلك فإن الله تعالى أمر بالتعاطي الأسباب مع عمله بالتوكل فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له وتوكل بالقلب عليه إيمان به كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا إدركم وقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو قال قال رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروه بطانا قال سبحانه وتعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوأنهم من الجنة غرفا تجري من تحت الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ات انفسنا تقواها وزكها وانت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ات انفسنا تقواها وزكها وانت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ات انفسنا تقواها وزكها وانت خير من زكاها انت وليها ومولاها امين رب العالمين يا مسلمين a takaice ci gaba da daɗaɗɗen maudu'inmu kan tauhidi wanda shi ne cewa jikon dukkan wasu al'amura gaba ɗaya kuma na ratayuwa zuwa gare shi muna cikin bayani kan usulu kitab usulu salata wanda bayani ya gabata na ababe da ake kira ibada wanda wani tsakamanin ibada sai an yi sujada ko ruku'a akwai ababe da yawa da suke layin ibada ma'ana idan kama wani ba Allah ba kamar ka gama wannan da Allah mu ambaci addu'a da bayani kan addu'a ba kiran kowa a kowane hali ana neman biyan bukata ba kiran mala'ika ko na annabi ko manzo balle magana aljannu ko mala'iku wanda wannan shi da yawa ya kai yan harko haka yan baya neman biyan bukata a wajen wannan Allah shi kuma nan zuzurutun shirka ce da Allah dole kuskura ya kira wani koda mala'ika ne irin wa'ana saba al'adunmu ko wajen malamai wanda ba su fahimci sunna ba ko addini gaba daya cewa hada wasu aurat wanda ake ambatawa na wai ruhanne ne irin su ya dauka ya ilu ko dam da ya ilu ko haka ka ya ilu wasu sunaye da ana kiransu wasu suna ruhanne ne dan wa ba ruhani ba ta ruhani ai aljani ne musulmi dan wa ba aljani musulmi ba ko ka kira jibril ko manzon da Allah ya aiko kan bukata ka shirka da Allah Allah bai tarayya da kowa ba wani bawa duk matsayin shi da yake da haƙƙin a kira ba Allah da masa duk halin da kake a kona hali ne kakka yarda a sa ka kiran wani Allah ta kona hali idan ko ka yada ka hada shi ga gangare ka kafirce ma Allah subhanahu wataala mu ambaci maganar addu'a mu ambaci maganar tsoro da maganar kamna kin yau insha Allah za mu ci gaba da bayanin waɗannan abin da muka ambata na ibadodi yau zai insha Allah zaki zo yau a yau kenan magana insha Allah za mu magana yau akan maganar malamin da yake magana magana dalili da ya sa ma a tawakkul kenan dogaro ga Allah kada yake dogara yace da ya kawo tawakkul dogaro iya daga cikin ibada ya kafa dan Allah subhanahu wataala wanda Allah yake cewa ga Allah ne za ku dogara in dai har ku mu'mine ne in mun da imani ba ku dogara ba kowa sai Allah ya ci karanta ayar da Allah ke cewa dun kuwa wanda ya dogara ga Allah Allah ko ya san shi idan ma ce Allah ya zama kenan an kare da kuni in wata wannan magana biyar mai magana kenan ka san da cewa zukatan bayi zukatan mai zuciya mai imani kullum yana dogara ne da Allah iya fata daga Allah shi ke badawa shi ke hanawa in ya yan wayan kadima hanyoyin sadarwa suka mamaye mutu ko na bangare kare biyu hanyoyin sadarwa mutane da yawa mutum a kare kawo ba yana musulmi amma zuciyar shi irin ta ba abu da ke ce kahuri ko ba faransa kahuri ko tsara kahuri ta cewa zuciyar shi tana rataye da wani bawa na Allah imani da makaranci Qur'ani da tarihin yan baya na maganar duk da kawo ci da zaman su ana san in ana cikin matsala ta shugabanni ina ake koma ana Allah ka ba mu shugaba na kwarai Allah ka ba mu shugaba na kwarai ka takara da azalimi kenan Allah da ake komawa shi Allah shi ke badawa idan Allah ya zo da alheri ya zo da alheri ya ba ku shugaba na kwarai adali kenan da abin ne idan wani azzalimi ya zalunce ku ya ku nema a wajen Allah ya ruku na zama azzalimi duk da kada mu yana ta imani ga Allah ake komawa ke duk abin da ka gani ya wakana ba wani mawa da zai iya kawo alkhairi ko kishin ba Allah ba ko wannan sababi ne asbabu ne mu za mu yi namu yadda mu Allah saura da wasu ka tayi dogara ga Allah bai hana asbab ne asbab shi Allah shi ya ce a dogara gare shi amma ya ba abin da yake wajibi akan mi za ka yi naka ka yi naka ne neman na kware ina da wani na kware ne ko na abin alheri ne amma kakka dogara da wannan abu a tsamaninka Allah shi ka dogara gare shi wani abun ba kenan kana asbab misali yanzu ka wuce kasuwa ka bude shago kai naka kimiyyar masu siya zai kawo Allah ke kawowa albarka Allah ke badawa kada baka da aji kai aiki za ka je ko ina ka nemi aiki amma za ka sa Allah shi ke taimakawa amma kai kayi naka haka ne yin asbab bai ture dogara da Allah kai bawa za ka yi naka wajen zaɓin nagari ko neman alkhairi amma zuciyarka kata dogara da wannan asbab ka dogara da musulmin asbab Allah shi ke sa komi haka yana duk jiwon da za a yi mu yi kokarin komawa ga Allah ilami namu saura sai mu bar ma Allah subhanahu wataala ya ku diba Allah shi yace kun kiyaye ku yi kai da kafirai har baka cewa ku musu tattali ku musu tattali na kayan yaki baki iyawarku na harbi nawa kamar da ku yi amma mai karshe Allah shi ne ke ba da nasara nasara tana hannun Allah ko ta da yashi idan ya ku nasara ba mai tabar da ku ya tabar da ku kun bar ku nasara ta kenan komai ne ma'anar magana ne a yi kokarin mai da komai ga Allah subhanahu wataala kan murata zuciya mu ga wasu bayin Allah wanda su ba sa iya ma kansu komi shi na shi sai ka ga tawakkul kenan shi ma ibada ce bawa bai dogara ga kowa sai Allah bambancin imani da imani shi ne imani zai yi asbab nashi zai amma ya san tabbatar da wani abin Allah hannun Allah ke shi abin tabbata ko kun tabbata amma kai ana nema kai naka fita tana gwada dogara da Allah shikenan zamana a a wata ruwa ta fitar na fitar ruwa ingantattar ruwa ta su hannu da dama annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa sahabbai ko musulmi da mutum gaba daya inda har za ku dogara ga Allah hakikanin dogara ga Allah Allah zai arzuta ku yadda yake arzuta tsuntsuwa ko tsuntsaye tsuntsuwa ba ta da mangaza irin na tururuwa ba ta wani ajiye abinci amma ce za ta tashi sayi ba cikinta a ɗamfare da yunwa amma garin allah na wayewa za ta dawo gida ciki a cike a ba inda ta ajiye mangaza wannan mai ma'anar magana kaga nan tsuntsuwa zama ta a cikin gida ta kwanta aka mata arziki kaga Allah ya ba ta damar ta je ta nema amma kuma ciyarwa ce Allah ne dan ba ta da kowa ba ta dogara da kowa ba ta da asusu ba ta da amma tana zaddawo gida cikin ta a cikin ne da misali ne annabi ya kira musulmi ne kiran zuciyar mu ta rataye ga Allah amma za ka yi naka ka fita nema ka je nema alkhairi amma samun shi rashin samun abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala yawa cewa hakikar misali Qur'an annabi Musa alaihi salam muna labarin shi inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi umarnin hutar da Isra'il da alƙawarin Allah Allah ya tsiratar da su Musa ya kwaso bin Isra'il dubunnan mutane ga sun zo bakin ruwa sun zo bakin ruwa da neman yi tsere masu ra'auna babu hanya ko shi ake kuma zo gurin Allah ya tsarin ka zo zai ta da kai ka zo bakin ruwa su zai wuce Musa babu jirgin ruwa suna wawayawa sai ga fir'auna ya gano su kuma ba sa ma kwanta mata maganar tunkarar fir'auna da yaƙi ba sa iyawa kwata kwata da suka ce inna la mudraku an kare da iman ta bane in na la mutarakun an kare a yanzu ko mu shikenan kina kan Musa kina ta kwas kina iya ya ruɗe su jin haka Musa ce kalla inna ma'i rabbi sai hadi yace kalla kar ba ce wa yanzu ban ta so ba imanin shi da ba ta Allah bai wala to sai yace muna tare da ubangiji kina da ubangiji zai ba mu buta Musa ta ta ce Allah mai wayi yanzu aka mai wayi kai tsaye ka bigi teku ba ruwanka suna buga kuwa hanya ba ma koyar an gumma shi ba aka buɗe cikin teku ruwa ne teku ce babba kai tsaye ko kamar dutse aka yi hanya suka huce gaba ɗaya musa alaihi salam har ya huce sun huce sai zai ke neman ya bigi teku don fir'auna kai shi kada zuwa shi Allah ya ce fatar ko ba rahama ka bar ta yin da take ba ruwanka ka bar ba ruwanka na ba da ba hannunka ba kai ka wata daga baya Allah iya sun tsan he kowa ya shigo kashi Allah halakar da fir'auna da rundunar da komai Allah gama su in wannan ne suka ce misali annabi sallallahu alaihi wasallam wacin da ya hijira suna cikin garin hira a wuka daga hannu kai ya ce ya rasulullah ya tana karshe a kuka gani annabi za su ƙwarar zama ce ya rasulullah wallahi inda za su ɗan ƙasar rasulullah da sun gamu haba annabi ce haba abubakar da kai tsammanin mutum biyu da Allah ke tare da su kaka damu annabi ya imani bai wata kuskure yan almuhimmu dai kullum bawa babban madogararka ka zamanto kana dogara ga Allah subhanahu wataala kai naka ka bar mu Allah saura duk abin da yi ka san a hannun Allah yake ba abin da zai wakana wanda Allah bai so ba kuma shi na ayar ƙashe da muka karanta Allah kuma ta ba labarin masu imani wanda suka aiki na farai iya ba labarin cewa alƙawarin zai zama da su da gidajen aljanna wanda wani bayan aljanna alƙawarin Allah ne wa masu imani masu dogara ga Allah ya ce suna da wasu gidaje na musamman gorafa benaye sama nake cewa kuma gurban wata gwamnati ta nake cewa a aljanna kuna aljanna yace ɗayan ku zai hango gidan wani a sama yadda kuke hango turmamuwa sama kai an mota yace a kuna aljanna amma wani iya ruwa da kai suka ce ya rasulullah tilka manazil anbiya la ruwa da ruwa ce bala rijalu amanu billahi wa sadu wal musallim suka ce kuma wannan matsayin annabawa ne kullum da annabi ce na ba annaba ce ba amma annaba ce ba mazaje ne mutane ne ba annaba bane ba wa'inda suka yi gaskiyar imani su fuskanta da mazanin Allah kenan masu imani bare in su da gidaje ne benaye gidan aljanna sai Allah yake cewa wa'innan ma Allah man tare din gidajen aljanna benayen aljanna wanda koramu ke gudana kasansu yace wannan shi Allah ce madalla da ladan masu aiki ne aikin su yace allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun suna hakuri kuma masu dogara ne ga Allah Allah samu alaihi assalamu alaikum warahmatullahi